والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين على الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث قال ونسخ, ونسخ إسنادها قد اتهت ندبا عائد في كل متن في الأصد لا واجبا والبدء في أغلبه به وباق أدرج مع وبه وجاز مع ذا ذكر بعض في السند منفردا على الأصح المعتمد والميز أولى والذي يعيد في آخر الكتاب لا يفيد
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه يوم آه litinin sha nau ga watan sha bakwai sha bakwai ga watan almuharram hijira 1444 wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan sha takwas ga watan takwas shekarar miladiya 2022 wannan shi ne majalisunmu na hudu a wannan karatu na alfiya ta al'imam asiyuti rahimahullahu ta'ala malam ya ce wa nusakun isnadu haka ditta hajj nadban a'id fi kulle matinin fil asad la wajiban walbad'u fi aglabihi bihi wa baƙin adraju ma'wa bihi a nan zai yi magana ne akan kaifiyar yadda ake ruwayar nusakh akwai abinda a hadisi ake ce masa a ilimin hadisi ake ce masa an-nusakhul hadithiyya ko as-suhuful hadithiyya an-nusakh al-hadithiyya ko as-suhuf al-hadithiyya akwai wasu daga cikin tabi'ai ko ma cikin sahabbai da aka samu suka tattara wasu hadisansu suka tara su a kundi guda ɗaya kamar abdullahi ibn amr abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana rubuta hadisan da yake ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisai ya tara su a cikin takaddu waɗanda suke tare da shi koyaushe har ma ake musu laƙabi da as-sahifatu sadiqa as-sahifa as-sadiqa wannan hadisai da ya rubuta a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance iyalansa suka rika gadan wannan takaddu har ya zo hannun malaman hadisi suka rukarwaita su shi ne isnadin nan mashhuri amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as amr ibn muhammad an abihi amr ibn shu'aib ibn muhammad an abihi shine shu'aib ibn muhammad an jaddihi shine abdullahi ibn amr ibn al-as jaddihi jadduhu ana nufin jadduhu al-a'la tunda sunan shi amr sunan baban shi shu'aib sunan kakan shi muhammad sunan kakan baban shi abdullahi ibn amr saboda ka an jaddihi ba jaddu jaddu amr din ba ana nufin jad muhammad afuwan ana nufin jad shu'aib sauraka zai zama jadduhul a'la saboda amr ibn shu'aib an abihi shu'aib an jaddihi abdullahi ibn amr ibn al-as to wannan isnadin haka ake ruwaito waɗannan hadisai na as-sahifatu sadiqa da wannan isnadin koyaushe da zarar ka ga wannan isnadin amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi to ana nufin daga cikin wannan abin da abdullahi dan amr ya rubuta ne gaban annabi sallallahu alaihi wasallama iyalansa suka rika gada har ya zo hannun malaman hadisi daga baya daga cikin irin waɗannan nusakh muna da nuskha ta hammam ibn munabbih an abi huraira hammam ibn munabbih tabi'i ne da ya rubuta hadisan abu huraira wato ya zauna abu huraira yana masa shiftar hadisansa ko in ce wasu daga cikin hadisansa ya rika rubutawa har aka samu sahifa ko nuska ko wani kwafi na musamman na hadisan abu huraira ta hanyar hammam to wani nuska malamai suna ruwayata ko dai ta hanyar abu zinad an al'arash afwan ta hanyar ma'amar an abu zinad an hammam ibn munabbih an abi huraira wato sukan yi ruwayar wannan nuska ta hanyar abdulrazzaq ibn hammam as-sana'ani an ma'mar an hammam ibn munabbih an abi huraira wannan nuska ita ma hadisai ne kididdigaggu na abu huraira da suke rubuce wani daga baya aka samu wannan kofi din aka buga shi akwai wani fitaccen malami ɗan ƙasar pakistan da ya aiki akan wannan nuska din ya fito da ita wanda ake ce da shi muhammad hamidullah ya rasu shekarun baya to kusan wannan nuska ta hammam an abi huraira hammam ibn munabbih an abi huraira shine mafi wato dadewar kofi da ake da shi na wani abu rubutacce na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce aqdam nuskha da muka samu kuma aka buga ta take yawo a hannun masu karatu ta kunshi hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam daban-daban to malaman hadisi sun ruwaito hadisan nan a cikin saka hadisan nan a cikin littafansu ta hanyar wannan nuskha kamar imamu ahmad kusan ya zuba su a cikin littafinsa al-musnad hakanan al-imam al-bukhari a cikin littafinsa as-sahih hakanan imam muslim shi ma ya zuba waɗannan hadisai a cikin littafinsa a sahih muslim to hakanan daga cikin an-nusakh al-hadithiyya akwai nuskhar abu zinad an al-a'raj an abi hurairah abu zinad an al-a'raj an abi hurairah wanda wannan shine yana daga cikin asahu asani da abi huraira abu zinad an al'arash an abi huraira wanda ita ma nuska ce ta shi ma kofin wani littafi ne da ya kunshi hadisai na abu huraira da yake bewa ta hanyar waɗannan mutanen biyu abu zinad abdullahi ibn zakwan al-madani daga al'arash shi ne abdurrahman ibn hormuz daga abu huraira to ita ma wannan nuska ɗin ita ma tana nan a cikin littattafai cikin musnad imamu ahmad cikin sahihul bukhari a cikin sunan duk akwai ta hakanan a cikin nusakh da ake da su na hadisan abu huraira akwai nuskar suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira suhail ibn abi salih an abihi abu salih as-samman sunan shi zakwan السمان عن أبي هريرة إتما وانا نسخة شيء da ta kunshi hadisan Abu Huraira akwai ta a cikin Musnad Imam Ahmad akwai ta a cikin Sahih Muslim ya ya ibo wasu hadisai daga cikin ta Imam Bukhari bai fitar da kowane irin hadisi daga cikin wannan nuskar ba babu hadisan Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Huraira a cikin Sahih Bukhari to ita ma wannan nuska ce mai cin gashin kanta daga cikin nusakh da ake da su akwai nuskar Ali ibn Abi Talha Ali ibn Abbas galibi hadisai ne na tafsiri tafsirin Abdullahi dan Abbas da aka ji ta hanyar shi wannan Ali ibn Abi Talha wanda Imam Ahmad yake cewa da mutum zai yi tafiya daga Bagadaza zuwa Masar dan ya jiyo wannan sahifa wato ya samu waɗannan hadisai to da bai asarar tafiyarsa ba za ka ga hadisansu suna nan da yawa a cikin tafsirin tabari tafsirin tabari jami'ul bayan litawil ayil qur'an to wannan ma ita ma nuskha ce da ta tattari wasu hadisai da shi wannan ali ibn abi talha ya rubuta na abdullahi dan abbas akwai maganar cewa shi bai ji daga abdullahi dan abbas ba yana samun ruwayar sani daga ibn abi najih daga abu daga abdullahi dan abbas saboda ko da ma an ce akwai inqita'i a cikin ta to amma wasiɗar da take tsakanin shi ali ibn abi talha da ibn abbas wani sanannen mutum ne kuma sika shine ibn abi najih ibn abi najih sannan akwai nuskar mujahid an ibn abbas mujahid ibn jabr an ibn abbas ita ma wannan nuska ce ita ma galibin abin da ke cikin tafsiri ne tafsirin abdullahi dan abbas ne wanda ita ma akwai ta a cikin littafin tabari jami'ul bayan to waɗannan nusakh ne duka kuma hadisan da suke ciki hadisai ne karbabu akwai nuskar bahz ibn hakim an abihi an jaddi wanda ita babu wannan ashabu sunan su suka fitar da hadisan da yake cikin ta bahz ibn hakim عن أبيه حكيم ابن معاوية ابن حيدة حكيم ابن معاوية ابن حيدة سمعك بهز ابن حكيم عن أبيه حكيم ابن معاوية عن جده معاوية ابن حيدة ita ma wannan nuska tana nan cikin hadisanta suna nan cikin kutubus sunan sunan abi dawud sunan at-tirmidhi nasa'i ibn majah waɗannan duka hadisan cikin su masu kyau ne wasu a bisa martabar sahihi wasu a bisa martabar hasan wasu a bisa martaba ta sahihi kamar nuskar hammam ibn munabbih kamar nuskar abu zinad an al-a'raj wadan duk matakin sahihi ne ko wanda suke matakin hasan fi a'la maratib al-hisan a qololuwar martabar hadisi hasan nuskar amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi nuskar bahz ibn hakim an abihi an jaddihi nuskata suhayl ibn abi salih an abihi an abi huraira to waɗannan su ake cewa an nusakhul hadisiya akwai waɗanda suke na ƙarya kamar nuskar abi hudba ibrahim ibn hudba an anas shi wani abu hudba wani mutum ne da ya rayu ya rasu wajen shekara ta 200 amma kuma yana da awar cewa ya ji hadisi daga abu huraira abu huraira ya rasu shekara ta 58 shi kuma wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu bayan hijira amma yake da awar cewa yana da riwayoyi da ya ji daga bakin abu huraira ya kuma rubuta su ya tattara su shi wani ibrahim ibn hudba in aka duba tarjamar sa a mizan al-i'tidal da lisan al-mizan mizan al-i'tidal na ibn hajar da lisan al-mizan na ibn hajar za ka ga tarjama ce bakakirin babu wani alheri tare da shi asalinsa irin wanda in ana biki a gayyace shi ya yi rawa dan rawa ne a wurin biki da ya tsufa kawai sai ya fado cikin fagen ilimi sai ya da'awar kuma yana da hadisai kwarara daga Hanas ibn Malik to duk sanda kaga ruwaya hadisi daga Abu Hudba Ibrahim ibn Hudba an abihi an Anas to ka san wannan nuska ce nuska ce ta ƙarya akwai nuskar ibrahim ibn amr as-saksaki an abihi an abdulaziz ibn abi rawal an nafi an ibn umar ibrahim ibn amr as-saksaki an abihi an abdulaziz ibn abi rawal an nafi an ibn umar ita ma wannan nuska ce ta ƙarya ita ma ba ta gaskiya ba ce shi ibrahim ibn amr as-saksaki muttaham ne bil wada an tuhume shi da ƙarya da hadisan ƙarya babansa matruk ne to shine mai wannan nuskar to su ma suna nan yawanci malaman jarhu wa ta'dil sukan kawo maganar su in ana tarjamar irin masu wannan nusakh din na ƙarya sai a ce inda hu nuskhatun mawdu'a wa inda hu nuskha mawdu'a Sheikh Bakar Abu Zaid yana da littafi ma'rifatun nusakh wa suhuf al-hadithiyya littafi da ya ware ma'rifatun nusakh wa suhul hadisiyya yana cewa malaman mustalah ba su ware wannan nau'i da ba ambato ba a cikin anwa'ul hadisi da aka rubuta musamman ibn salah wanda daga baya aka yi ta kwaikwayarsa bai ware wannan nau'in ba saboda haka sai yake ganin ya kamata a ce an ware shi musamman akwai abubuwa da yawa da suke da alaka da shi a yi magana a kansu ya rubuta shafi ya rubuta littafi mai sama da shafi 200 akan wannan annusakh alhadisiyya to waɗannan nuskha wajen ruwayarsa tunda hadisi ne hadisai ne da yawa amma da isnadi ɗaya hadisai ne suke zuwa da yawa amma isnadi guda ɗaya ne to ya za ka yi ruwayar hadisan da suke cikin wannan nuskha ɗin in ka tashi ɗauko hadisi daga cikin waɗannan hadisan to shi ne ya ce wa nusakhun isnaduha qad ittahad nusakh waɗanda isnadin su ya zama guda ɗaya nadban a'id fi kulli matnin fil asad mandubi ne wato mustahabbi ne duk sanda ka zo ruwayar hadisi ɗaya daga cikin hadisan cikin wannan nuskha ka sake maimaita sanadin an gane ko hadisai ne daban-daban قال رسول قال ان ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثai ne daban-daban da Abu Huraira ya ji su a lokuta daban-daban daban-daban amma duk ya jiro masa su a siyaki daya isnadin kuma guda ɗaya ne to in ka zo zaka dauki guda daya hadisi ɗaya daga ciki aka dauki hadila ya bulanna ahadukum fil ma'i da'im wani hadisi ne daga cikin hadisan nuskar Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah to in ka tashi kawai za ka koro isnadin har zuwa kan hammam har zuwa kan abu huraira ƙala ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka faɗi hadisin ko da ko a tsakiya yake ko da a tsakiya yake to duk sanda za ka faɗi wani matani a cikin wannan sai ka sake maimaita isnadin suka ce wannan mandub ne nadban wato ba tilas ba ne shi ne ma'anar nadban a'id fi kulli matnin في الأسد أي في القول الأسد في القول الأرجح أما قنا دتفي زما ديدي الأصوى ما قنا دتفي داتشي و شيني ميميتاوا لا واجبا يا قال فسر مكا ما أنر ندبا لا واجبا ba dole ba ne ba dole ne sai ka yi ta maimaitawa ba in ba dole ne sai ka ta maimaita ba kamar yadda wasu suke faɗa akwai masu cewa dole sai ka ta maimaita wannan ahalut tashdidi ne ma'abota tsanantawa ne in ba sai ka maimaita ba to ya za ka yi shine wal bad'u fi aglabihi bihi wal bad'u fi aglabihi bihi to kowace za ka kawo yawancin abin aglabihi ay aglabul isti'mal yawancin abinda suke amfani da shi a littattafai shine albad'u bi bihi sai su ce wa bihi wa bihi ai wa bil isnad al mazkur kamar imamu ahmad a cikin musnad yawanci kan yi haka da ya kawo farkon isnadi to duk sanda zai kawo hadisin sai ya ce wa bihi ai wa bil isnad al mazkur da wannan isnadin da aka ambata وبه أن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أن أبي هريرة قال قال رسول هكا يتميميتا حديث yana ishara zuwa ga isnadin da ya ambata da farko wannan shine aghlabul isti'mal aghlabuhu ay aghlabul isti'mal shine mafi yawancin yadda suke suke amfani da shi wa baqin adraju ma'wabihi wato na farko za su kawo isnadi da suka kawo shi sai su ta kawo hadisan ko kuma su rika maimaita kalmar wabihi wabihi da farko su kawo isnadin sannan sai su ta kawo hadisan ba tare da kalmar wabihi din ba sai hanya ta biyu shine kalmar wabihi din za su rika faɗa a lokacin da za su maimaita wani hadisi da wani matani wato hanya uku ya faɗa a nan hanya ta farko shine maimaita isnadin ko da yaushe hanya ta biyu faɗar isnadin na farko ba tare da kuma maimaita shi ba hanya ta uku shine kalmar wabihi a yayin da zai faɗi kowane matani to wannan su ne ya ce wa baƙin sauran adraju ma'a wabihi tare da wabihi sun ainihin shigar da da sauran sun shigar da da da sauran hadisan ba tare da sun maimaita isnadinsu ba galibi a majalisul imla in mutum zai imla'in wannan hadisan shine in ya kawo hadisin da farko ya kawo matanin da farko abin nan isnadin da farko sai kawai ta zubo hadisan ko ya bi hanyar da take ita ce al'asad al-mandub shi ne ya rika maimaita isnadin duk sanda zai faɗi matani ko kuma in ya faɗi a farkon majalis ya faɗi isnadin sauran kawai sai dai ta faɗa ƙala abu an abi hurairar ƙala rasulullah an abi hurairar ƙala rasulullah ko kuma ya rika cewa wabihi wabihi an abi hurairar ta ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nufin bi nafsil isnad to wannan shine shi ne abinda malamai suka faɗa wajen ruwayar wannan nusaf ɗin za mu ga al'imamul bukhari wani lokaci yakan kawo isnadin in ya kawo isnadin sai ya faɗi hadisin farko sai kuma ya faɗi wanda yake so ya faɗa kamar misali ya kawo isnadinsa daga misali ya ce abdullahi ibn yusuf tunisi an malik an abi zirad عن الأعرج عن أبي هريرة نسخر نسخر أبي الزناد مثالي أبي الزناد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن السابقون نحن الآخرون نحن السابقون الآخرون ونحن الآخرون السابقون سيسعي إيانا سيتي وقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم كاقا يا فارك حديث فرقو sai ya yanke shi bai karasa shi ba sai ya kawo hadisin da yake so dai maka ishara cewa wannan hadisin da zai ambata yana cikin wannan nuska ta Abu Zinad al-Araj a Imam Muslim yakan kawo sai ya ce misali an Hammab ibn Munabbih an Abi Hurairah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر احاديث منها sai kuma ya kawo hadisin da yake so ya kawo sai ce wa zakara ahaditha minha sai ya kawo wanda zai nuna maka cewa wannan nuskha din ce to duk sun bi wannan asali hanyoyi daban-daban wajen ambatan su waɗannan hadisai da suke cikin wannan waɗannan nusakh sai ce wajaza ma'a dhikri ba'd wajaza ma'a dha dhikru ba'd as-sanadi munfaridan 'ala al-asahh al-mu'tamad wajaza ma'a dha wato bayan ya ambaci abin da ya ambata na cewa za ka iya cewa wa baƙin adraju wabihi za ka iya shigar da sauran hadisan tare da kalmar wabihi wabihi ƙala ƙala abu huraira ta ƙala rasulullah sallallahu sai ce to amma ya halatta tare da haka kana iya ambatan wani sashin sanadin kana iya ambato ɓangaren sanadin sannan ka ƙara wabihi ɗin wato ka fara da misali ka ce abu zinad ka ce abu zinad an abi horaira bihi sai ka ci gaba da kawo hadisin a gabansa shi ne waje zama a za zikiru ba'adin bisanad munfaridan alal asahil mu'tamad afuwan waje zama a za zikiru ba'adin bisanad ya halatta ka ambaci wasu daga cikin waɗannan littafan a waɗannan hadisan da sanadinsu munfaridan su kaɗai ba tare da ka ambato sauran ba alal asahil mu'tamad a bisa magana da take sahihiya a bar dogaro wato kana iya ambatan wasu daga cikin waɗannan hadisan tare da sanadinsu cikakke wato kana iya ɗauko hadisi ɗaya daga cikin waɗannan ɗimbin hadisan ka faɗi sanadinsa cikakke ba tare da kayi ishara zuwa ga sauran ba wannan ita ce shine alqaulul asah almu'tamad wal mayzu aula والذي يعيد في آخر الكتاب لا يفيد والميز أولى أما بمبنشيور mutum ya bambance a wannan hadisin na nuska ne da sauran hadisai da ba haka suke ba wannan aula shi ya fi akan ya kawo shi kawai ba tare da ya yi ishara zuwa ga cewa nuska ce hadisiya yake ruwayar wani hadisi guda ɗaya daga ciki daga cikinsu ba wato surar da zai da ya ambata a baya kamar yadda imam muslim yake yi kamar yadda imam muslim yake yi ya ce wa zakara a haditha minha wannan aula ya fi akan kawai ya kawo isnadin ya kawo hadisin ba tare da wannan bayanin ba walmais shine shine bayani walmaizu yayi bayani yayi tamyizi cewa wannan hadisi ɗaya ne daga cikin ɗumbin hadisai ko hadisai masu yawa da suke ƙarƙashin wannan nuskar aula ya fi a kan ya faɗi kawai sanadin ya kawo hadisin ba tare da wannan ishara ba
قال رحمه الله تعالى wallazi yu'idu wallazi yu'idu fi akhir alkitabi la yufidu a wanda yake maimaitawa akwai waɗanda za su kawo juz'i ne juz'i ne da suka rawaice shi ya kunshi hadisai daban-daban daban to sai su kawo a farkon a farkon majalisi ko a farkon rubutu za su kawo isnadin cikakke sauran kuma ba za su sake maimaita isnadin ba sai an je ƙarshen sai an je ƙarshen littafin ƙarshen juz'in sai kuma su sake maimaita isnadin gaba ɗayansa to shine ne yake cewa la yufidu wannan bai da wani amfani inda ka faɗe shi daga farko baya da wani amfani kuma ka je ƙarshe ka sake maimaita shi ko dai ka maimaita shi a kan kowane matani kamar yadda ya faɗa wannan shi ya fi mandubi ne ko kuma ka yi amfani da kalmar wabihi wannan shi ne abin da ya fi amma ka je ƙarshe ka faɗi isnadin wani baya da wani amfani saboda wanda zai zo la'i a kan tsakiyar hadisan ba zai gane ba in ba ya koma farko ba in kuma ya koma farko to ƙarshen kuma baya da wani amfani ambatansa a can
قال رحمه الله وسابق بالمتن أو بعض سند ثم يتمه أجز فإن يرد حينئذ تقديم كله رجح جوازه كبعض متن في الأصح وابن خزيمة يؤخر السند حيث مقال فاتبع ولا تعد
na'am anan kuma yana magana ne akan taqdim al hukmu taqdim al matn ko ba'd al matn ala sanad a kaida abin da aka sani shine in za a kawo hadisi da sanadin sa sanadi yake fara zuwa sai an fara ambata sanadi sannan matani ya zo wannan shine abin da aka fi sani ko a rubuce sanadi ne yake fara zuwa sannan matani don shi sanadi shine silsilatul rijal al-musilatu ila al-matn sune waɗannan mazajen da su ce kai ka shi yasa ma ake kiran shi sanad sanad shine al-mu'tamad kamar ta kansa aka dogara har aka kai ga matanin da ake so ambata to kaga fara zuwa daga farko shi ne abin da ya fi kamata to ya halatta ka fara ambatan matani sannan kuma ka ambaci sanadi daga ƙarshe to shi ne hukuncin da ko ka faɗa ka ambaci wani sashen sanadi sannan kuma ka kawo matani sannan ka ƙara shi sanadin a farko a ƙarshe to shi ne nan zai faɗi hukuncinsa ce wa sabiqun bil matni aw ba'd sanad thumma yutimmuhu ajiz fasabiqun bil matni wanda ya ka fara kawo matani aw ba'd sanad ko kuma ya fara ya ambaci sashen sanad sanadi bai kawo shi duka ba ya ambaci misali karshen sa kamar mu dauka sa'id ibn musayyib an abi huraira sa'id ibn musayyib an abi huraira sai ya faɗi farkon karshen matanin karshen sanadin سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي فدمتن سيدي حدثناه آه حدثناه آه سيدي قتيبة بن سعيد عن مالك عن الزهري عن سعيد به kaga sai da ya fara kawo guntun sanadin ba duka ba ƙarshensa sannan ya kawo matani sannan bayan ya gama kawo matani sai ya ce haddasanahu wato wanda ya ba mu wannan hadisin sai ya faɗi malaminsa da malamin malaminsa har zuwa kan sa'id ibn musayyib wanda shine ya faɗa a can sai ya ce bihi kaga anan ya raba sanadin gida biyu ya sa matanin a tsakiya maimakon ya fara kawo sanadin ya kawo matanin ko dai ya fara kawo matanin sannan ya kawo sanadin da ƙarshe qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kuma haddathanahu fulan wa fulan wa fulan an abi hurairah kaga ya fara kawo matanin sannan sanadin ya zo da ƙarshe ko kuma ya kawo ƙarshen sanadin a farko sannan ya kawo matanin sannan kuma ya ɗauko farkon sanadin don ya haɗe shi da wancan da ya fara gabatarwa an fahimci wannan an fahimci sura yadda take irin wannan da allo ya fi ya fi fito da abin sosai amma dai kuna kun gane abin da ake nufi yawwa to shi da yace wasabiqun bil matni wanda ya fara kawo matani sannan ya kawo sanadi aw ba'd sanad ko ya kawo wani sashen sanadi sannan ya kawo matani sannan summa yutimmuhu sannan ya ƙara shi matanin sanadin ajiz to wannan ka halatta masa an fahimta wato ya halatta ya halatta yin hakan kuma hadisi ne muttasil ba mursal ba hadisi ne muttasil babu wani inqita'i a cikin sa fa in yurad hina idhin taqdimu kullihi rajah jawazuhu ka ba'd matn fil asah wa in yurad hina idhin idan mutun ya kawo wani sashen sanadi malaminka ne zai karanta maka hadisi sai ya fara kawo sashen sanadi sannan sai ya kawo matani sannan sai ya kawo karishin sanadin a ƙarshe to kai kuma daga su karantarwa maimakon ka ba da shi da wannan salan sai ka haɗe sanadin guri guda a farko sai ka faɗe shi duka sai ka faɗi matanin kamar yadda aka saba ce to wannan shine yake cewa rajah jawazu halaccin wannan ma yana da ƙarfi wato ba za a ce ai kai ba a haka kaji ba kai ka ji shi ne bayan an daddatsa sanadin an sa matanin a tsakiya ko kuma an jinkirta sanadin an faɗe shi a ƙarshe kai haka ka ji shi a gurin malaminka to don menene yanzu za ka dawo da shi guri guda a farko kamar da shi kamar yadda aka saba wani maka wannan abin nan din suka ce a'a ai malamai sun ce ya halatta fa in yurad hina idin taqdimu kullihi rajah jawazuhu ka ba'd matn fil asah ka ba'd matn fil asah kamar yadda ake gabatar da wani bangare na matani akan wani bangare sun ce matani ana iya gabatar da wata jumla akan wata jumla sun ce ya halatta duk da wannan kiyasi al-bulqini a cikin mahasinul istilah yana cewa wannan kiyasi na ibn salah da ya kawo bai yi ba saboda taqdimul sanad ko taqdimul matn ala sanad ko taqdimi ba'd as-sanadi ala al-matn thumma itmamihi fi akhir fi akhir al-matn ya ce wannan ba zai canza ma'anar hadisi ba don ka kawo sanadi a ƙarshe ka fara kawo matani wannan ba zai canza ma'anar hadisi ba amma in kai takdimin wani ɓangare na matani akan wani ɓangare to ma'ana tana iya ta canza don wani ɓangaren na matani yana iya zama alaƙa sa shi ne da ƙarshensa to in ka fara faɗar ƙarshen sannan ka faɗi farkon to ma'anar za ta iya kurkucewa saboda ka ƙiyasin anan bai yi ba kiyasin bai yi ba don haka kiyasin takdimus sanad alal takdimul matin alal sanad da takdimin ba'dil matin alal matin wannan kiyasi ne ma al-farid haka al-bulqini yake fada a cikin littafin sa mahasin al-istilah to shi ibn salah ya gina maganar sani akan jawazin riwayati bil ma'ana ai an yarda ai riwaya da ma'ana tunda an yadda ayi ruwaya da ma'ana ana iya kaddamar da wata magana akan wata in dai har abin ba zai kawo su kurkucewar ma'anar ba misali ka ce man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihu fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa kaga ka gabatar da ƙarshen hadisin akan abin nan sai to ai wannan bai bai rikita ma'anar ba ka kawo abin nan sai kuma ka faɗi hukunci wancan kuma an faɗi hukunci sai aka faɗi misali to wannan ita ce hujjar da shi ibnu salah ya ce wanda duk suka halatta ruwaya da ma'ana to kaga ba za su hana kuma taqdimi ba'd sanad ala ba'd ala ala ba'd al-matn ba ala al-matn ba ko taqdim al-matn ala sanad ba za su kiya ba to shi kuma ibn al-burqini yake cewa a'a shi a bangaren taqdimul matan alal matan ana iya samun matsala kana iya gabatar da wata jumla akan wata magana ta sukurkuce amma shi gabatar da matani akan sanadi wannan ba zai canza komai na ma'anar hadisi ba saboda haka yake ganin wannan kiyas ne ma alfarid an fahimta sai yace wa ibn khuzaimah yuqaddimu as-sanad haythu maqalun fattabi' wa la ta'ad to anan sai yake kuma faɗar salon ibn khuzaima ibn khuzaima yana da littafi a sahih littafi ne da ya tattara hadisan da shi a bincikensa hadisai ne ingantattu to amma a ciki akwai wani salo da ya amfani da shi kuma ya yi bayaninsa ci in hadisi akwai magana akan sanadinsa to yakan gabatar da matanin sannan ya ambaci sanadin daga ƙarshe yakan gabatar da matanin sannan ambaci sanadin a ƙarshe kaga anan ibarar kamata ta zama wabn khuzaimata yu'akhiru sanad ba yuqaddimu sanad ba haka yake naka ya yake yu'akhiru sanad yu'akhiru sanad ko to amma gyara suke ko ko kuma haka yake to ko ya yuqaddimu ko yana yuqaddimu ne sauraka wabnu khuzaimata yuqaddimu wa yu'akhiru sanad wannan shine daidai ban sani ba nuskar da sun ce dai tashi ta fita mu kyau eh to saboda haka anan duk alamar tana da kyau kenan yu'akhiru sanad ibnu khuzaima yana jinkirta sanadi ya kawo matani sannan ya kawo sanadi haythu maqalun inda sanadin yake da magana a kansa idan sanadi akwai magana a kansa wato yana da rauni to sai ya jinkirta shi ya fara kawo mata ne kai mai karatu in ka san wannan salo to da kaga irin wannan hadisin a cikin littafin da ya ce wa as-sahih to ka san ishara yake maka cewa wannan hadisin bai inganta ko akwai magana a kansa an fahimta to a irin nan baya halatta kai ka zo ka ɗau hadisin yayin da za ka kawo shi da isnadinsa ka canza masa wannan salan ka fara faɗar sanadin sannan ka faɗi matanin in ka faɗa ka karu shi abin da ya ishara zuwa gare shi shi ne ce fattabe ka bi yadda ya yi wala ta'ad kakka ƙetare iyakarsa an gane saboda in ka ƙetare iyakarsa to ka canza abin da yake ishara zuwa gare shi sauraka wannan uslubi ne ko salo ne na bayani amma ya yi shi da wata siga a farko ya yi bayani ya ce inda akwai makal akwai ta cewa akan wani sanadi ko wani hadisi to nakan jinkirta sanadinsa to a haka ya tafi har ƙarshen littafin in aka samu irin wannan ya ambace shi to zai yi haka to kaga in ka zo ka ɗauki sanadin ka gabatar da shi akan matanin ko ka ce watakila ko kuskure aka samu ko tuntuɓa rubutu ko wani waye kaga ka ɓata masa abin da ya ishara zuwa gare shi to shi ne ana ya ce ittabi ayyuhal muhaddith sani'ahu kai mai neman ilimin hadisi ka bi wannan hanyar abin da wala ta'ad ay wala ta ta'addahu kakka ketare shi kakka ketare shi ka ce zaka zaka yi riwaya bil ma'ana baraka gabatar da sanadin akan matanin na'am
قال رحمه الله تعالى ولو روى بسند وقد جدد إسنادا ومتن لم يعد بل قال فيه نحوه أو مثله لا تروي بالثاني حديثا قبله وقيل جاز إن يكن من يرويه ذا ميزة وقيل لا في نحوه الحاكم اخصص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق سنا والوجه أن يقول مثل خبري قبل ومتنه كذا فليذكري
to nan yana faɗar wani hukunci ne na wani lokaci wasu daga cikin malamai malaman hadisi sukan kawo hadisi sanadi da matani sai kuma su sake kawo wani sanadi na biyu sai ba su su faɗi matanin ba sai su ce misluhu ko nahawahu kamar wannan akwai shi a cikin sayo muslim da yawa zai kawo hadisi da sanadinsa dathana fulan an fulan an fulan an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matanin sai kuma ya kala cewa wa haddathana fulan an fulan an fulan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mithluhu ko ya ce nahwahu to shine anan yake maganar hukuncin ka dauki sanadi na biyu ka hada da matanin da ya faɗa a sama ai kaga shi sanadi na biyu bai kawo mataninsa ba amma ya faɗi kalmar misliya ya ce kwatankwacin wancan ko irin wancan to shin ya halatta ka rawaito matanin farko da sanadi na biyu wato ka ɗau sanadin na biyu taƙila ka ce sanadin da na biyu ya fi kyau sai ka ɗora masa matanin farko shin ya halatta to shi ne anan yake so ya maka maganar hukuncin wannan walaurawa bi sanadin matinan da a ce malami zai ruwaito maka ruwaya da wani sanadi ya ruwaito maka wani matani da wani sanadi wa qad jaddada isnadan alhalin kuma ya jaddada wani isnadi ga wannan matanin amma kuma bai ambace shi ba wato bayan na farko sai sake jaddada isnadi ga wannan matanin sai ce mislahu amma bai ambace lafazinsa ba bai ambaci lafazin matanin ba to shin za ka ruwaito aiwace wa matanin lam yu'ad ba a sake maimaita matanin ba bal qala fihi nahwahu sai ya ce nahwahu aw qala mislahu aw qala mislahu ko ya ce mislahu to shine ce la tarwi bisani hadithan qablahu kada ka ce za ka ruwaito hadisin da ya ambata a farko matanin da ya ambata a farko bisani ai bil isnadi thani kai amfani da isnadi na biyu ka ruwaice matanin farko saboda ba ka da tabbacin cewa yadda yake a matanin farko haka yake a sanadi na biyu ba ka da tabbacin babu wasu 'yan bambance-bambance to wannan ra'ayi ne daga cikin wasu ra'ayin wasu daga cikin malamai cewa baya halatta kai riwayar isnadi na biyu abin nan kai riwayar isnadi na biyu da kai riwayar matanin farko da isnadi na biyu saboda ba ka da tabbacin cewa babu wasu 'yan bambance bambance tsakanin wannan isnadin da matanin da bai kawo ba da wancan matanin farko da bai kawo ba to wannan shine abinda wasu daga cikin malamai suka tafi a kansa kamar ibn salah gabaninsa shu'ba ibn al-hajjaj da ibn salah da imam an-nawawi da ibn daqiq al-eid to amma kuma akwai wani ra'ayi da yace wa qila in yakun man yarwihi dha maizati wa qila wasu daga cikin malamai sai suka ce jaza ya halatta yin hakan amma gawa in ya kumbaliyar wuhi in ya zanto wanda zai ruwaito wannan matanin na biyu da wannan isnadin na biyu za mai zatin ma'abocin tantancewa ne ya san yadda ya tantance lafizan hadisi ba kawai haka zai yi abin da ka ba yana bin abu keke da keke ya tantance to in mutum ne mai tantancewa ya kuma tantance cewa lafazin wannan sanadin shine asalin wancan to shikenan zai iya ruwayarsa da wannan sanadin na biyu sauraka sun halatta amma ga wanda yake da wato ilimin iya tantance lafizan hadisan galibi a nan wani daga ɗaya daga cikin amfanin littafan mustakhrajat yake yake bayyana akwai littafan mustakhrajat in waɗanda suka bi karatun alfiyar mu ne tun a farko can mun yi maganar su kamar mustakhraj abi awana ala sahih muslim abu awana ya yi mustakhraj wato ya sake bin hadisan sahih muslim ya ruwaito shi ta hanyar malamansa da isnadin muslim har zuwa kan wanda ya ruwaici hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam duka hadisan sahih muslim ya bi shi amma bai ruwaito shi ta hanyar muslim ba ta hanyar malamansa da suka yi musharaka da muslim da iltaqi fi shaykh muslim aw mafawqahu to ya sake ruwayar hadisan muslim amma da wani isnadi ba ta hanyar muslim ba to wani lokaci sai ka samu irin inda muslim ya ce mislahu ko nahawahu shi kuma ya kawo siyakin hadisin da mataninsa gaba ɗaya to kaga anan ne in ka tsaya kai ka gwada matanin da ya kawo da wanda wato muslim ya fara kawowa zaka gane cewa to ɗaya suke koko akwai bambanci to zan malaman mustakhrajat sun yi abinan littafansu sun yi amfani wajen fito da lafazin da imam muslim ko imam al-bukhari ba su kawo ba suka ce nahwahu ko suka ce mislahu in ka koma mustakhraj abi awana mustakhraj abi nu'aym abu nu'aym yana da mustakhraj ala sahihain al-barqani abubakar al-barqani shi ma yana da mustakhraj ala sahihain al-isma'ili shi ma yana da littafin al-mustakhraj ala sahih bukhari to in ka koma littattafan su su zaka iya gano cewa mithlahu dinnan lafazin yayi daidai ko bai daidai ba to shine nan yace wa qila jaza in yakun man yarwihi za maizati ya halatta idan wanda zai ruwaito matanin farko da sanadi na biyu ya zanto mai iya tantance lafazza ne wa qila la fi nahwihi wata wasu malamai suka ce a'a ba zai ruwaito lafazin farko abinda lafazin farko matanin farko da sanadi na biyu ba yayin da shi mai ruwayar ya ce nahwahu ba mislahu ba suka ce in ya ce mislahu to akwai alamar misliya wato daidai wa daida suke amma nahwahu kama ce kawai sun yi kamanni ne saboda ka in cewa ya nahwahu to ba zai ruwaito shi da sanadi na biyu ba saɓanin in cewa ya yi mithluhu to wannan kaga sun yi amfani da zahirin lafazin ne sun dauke zahirin lafazin mithluhu yana nuna tasawi yana nuna tasawi yana nuna daidai wa daida suke amma nahwahu yana nuna cewa akan iya a samu sabani fi taqdim wa ta'khir ko kuma ziyadar wasu al-alfaz lafuzza wanda babu su a cikin na farko al-hakim mukhsus nahwahu bil ma'na wa mislahu bil lafzi farqun sunna kusan wannan magana ita ce ta tabi'u din ita ce waccan da muka abin wakila la fi nahwihi ce saboda al-hakim al-hakim abu abdullah muhammad ibn abdullah wanda ya shahara da ibn al-bayy an-naisaburi mai littafin al-mustakhraj ala sahihain ko al-mustakhraj ala shart ash-shaykhain ko al-mustakhraj al-mustakhraj al-jami' as-sahih duk sunan littafin ne yana nan a bige alhakim ya rasu shekara ta 405 al-mustadrak mai nake cewa al-mustadrak ala sahihaini na don maganar mustadrak din ta jani al-mustadrak ala sahihaini na alhakim to shi alhakim abu abdullah yana da nashi abin nan ya ce oksus na hawahu ya ce ka ka keɓanta kalmar nahwahu ka yi amfani da ita bil ma'ana a inda suka yi ittifaki a ma'ana ba a lafazi ba sannan ka keɓanta muslahu bil lafzi inda kuma suka yi ittifaki a lafazi to ka yi amfani da da abin da da nahwahu da da da mislahu inda suka yi ittifaki a ma'ana ka ce nahwahu inda suka yi ittifaki a a lafazi ka ce mislahu ya ce farkon sunna wannan shi mai shi mai nazmi shi suyudi shi ne kamar ya ya goyi bayan wannan maganar kice farkon sunna wato farkon wannan bambancewa ce wanda take wadiha wacce take bayyananniya wato amfani da wannan wani abu ne wanda yake bayyananne da babu khafa'i a cikinsa na'am والوجه أن ي- Aha, akwai walwajhu an yaqula mithla khabarin qablahu wa matnuhu kaza falyadhkuri to amma alwajhu almukhtar abinda yafi kai amfani da shi wajen ada wajen bayar da hadisin shine idan ka kawo isnadi na biyu in ka kawo isnadi na biyu shine sai ka ce mithla khabarin qabla qablu ay qablahu kamar wato hadisin da ya gabata wa matnuhu kaza matanin hadisin da ya gabata ga yadda yake falyadhkuri sai ka ambace shi kaga anan baka nuna masa cewa baka nuna wa mai karatu ba cewa wannan sanadin an ambaci matanin nan a karkashin sa ne a wannan matanin an ambace shi ne a karkashin sanadin da ya gabata shi yasa in ka kawo sanadi na biyu sai ka ce kamar matanin da ya gabata ga lafazinsa yadda yake haka ya kamata ka yi don ka fito da abin karara sauraka mai karatu zai fahimci cewa wannan isnadin an koro shi amma ba a faɗi mataninsa ba sauraka an yi ishara ne zuwa ga wani matani da ya gabata ga kuma yadda matanin yake na'am
قال رحمه الله تعالى وإن ببعضه أتى وقوله وذكر الحديث أو بطوله فلا تتمه وقيل جازا إن يعرفا وقيل إن أجازا وقل على الأول قال وذكر حديثه وهو كذا وأتي الخبر وآتي الخبر a nan kuma zai magana ne akan lokacin da malamin ah, malami mai bada ruwaya ya kawo mat- ya kawo sanadi ya kawo matani amma bai kare shi ba sai ya kawo matani sai ya ce ah, alhaditha ko wa zakar alhaditha ko ya ce alhaditha bidulihi wato ya faɗi wata kalma da take nuna cewa hadisin yana da tsawo amma bai kashi ba bai ci kare shi shi ba to kai in ka zo ruwayar wannan hadisin za ka kare shi masa matanin tunda shi bai kare shi ba in ka zo ruwayar hadisin daga wajen za ka karasa matanin har ƙarshe ko ba za ka karasa ba tunda shi dai ce maka yi alhaditha wato atmimil haditha ko kuma wa zakara alhaditha bi tulihi to shine anan yace wa in bi ba'dihi ata idan mai ruwaya ya kawo sashin hadisi wa qawlihi sannan kuma ya zo da fadarsa wa zakara alhaditha ya kawo sashin hadisi sai ya zo da fadarsa cewa wa zakara alhaditha aw bi tulihi ko kuma yace alhaditha bi tulihi fala tutimmahu to kakka zo ka cike masa kakka cike masa tunda baka sanya lafazin sa yake ba shi dai da yace wa zakarar hadisa baka san shi a yaya zai kawo shi ba inda ya ambace shi gaba daya wa qila jaza jaza wannan aliful itlaq ce wa qila jaza in ya'rifa ita ma waccan alifal itlaq ce in ya'rifa wato in ya'rif shi wannan mai karasawar in ya san in ya san abinda aka bari din matanin ya san shi kuma haka yake a gurin malaminsa to ya halatta in ya sani waƙila in ajaza wasu ka ce a in ya masa ijaza yana da ijaza amma ta cewa duk ruwayoyi na kan rawaice su to kuma ya riga ya san cewa shi mutumin na yana da ruwayar wannan matanin a wasu littattafansa da sauransu sai ya ƙarasa masa shi suka ce ya halatta amma in ba haka ba kai ya kawo وقل على الأول قال وذكر حديثه وهو كذا وات وات الخبر cito amma a bisa ka faɗar cewa ba za ka ƙarasa masa ba to me ya kamata ka faɗa sai ka ce sai ka ce qala wa zakara hadithahu maimakon ka ambaci duka hadisin kai ma sai ka ce wa zakara hadithahu wa huwa kaza sai ka ce shine hadisi kaza watil khabar sai ka zo da da hadisin kaga wannan ya nuna cewa matanin kai ka karasa shi amma ba shi ne ya karasa shi ba tunda ka ce wa huwa kaza ya nuna daga wajen ka ne saka ko da an bincika aka ga da bambanci naka da nashi ba za a tome ka da kai masa kage ba saboda ka nuna daga bangaren ka ne cika shi hadisin yake amma shi bai cika shi ba wannan shine abin da ya dace yayi akan na farko an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah a je a ɗanyi break sannan a da a ci gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi